أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله من قول الله تبارك وتعالى لنونا منا وانا لوكتشي من البركة يومنا ثلاثين قوة شوال hijirar ne muhammadu sallallahu alaihi sallama daga makka zuwa madina shekara 1444 wanda ya daidai da 20 ga watan mai na shekara ta 2023 miladiya mun dawo kan karatun wani littafin shekul islami wa sa'adat al'anami alhaji ibrahim in ya radiyallahu anhu da ake ce masa ruhul adab lima hawa min hikamin wa adabin lura da littafi na sharhi na lubbun lubbe muna cikin baitin da shekul islami وسارت العنامي الحج إبراهيم إياس رضي الله عنه هيك شوى لا تدلب الإزة لدى الكرك بلا تعزز عند مليك الله ولا شو رضي الله عنه هيك كركني مجرمة لدى الخلق أوجن هلتو بلا تعزز عند مليك ba tare da neman girma a wajen mamallakin mamallaka ba shine Allah tabaraka wa ta'ala la wala karkai karkai shehu radiyallahu anhu a cikin wannan baiti yake ga maka cewa duk abin da kake nema na girma ko na daukaka to ka neme shi a wajen Allah tabaraka wa ta'ala ba wai ka neme shi a wajen wani Allah tabaraka wa ta'ala ba mai lubbun lubbi ya gaya mana cewa to ana nema a samu al-istiqamatu fi tawajjuh a samu daidaito a wajen ka lokacin da kake nema ka iya tsayuwa ka mai da hankali ka iya tsayawa a farin Allah tabaraka wa ta'ala lokacin da kake neman abu sai ce haƙiƙatul istiqamati as-sadat wa huwa isbatun fi jami'il aqwal wal a'mal wal maqasid kalladhi yarmi ila ghadin fa yusibuhu wa fil hadith amara an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam aliyan an yas'al Allah as-sadada wal huda wa qala lahu udkhul bis-sadadi tasbiduka sam wa bil hadi hadiyatika at-tariq yace haqiqatul istiqama sai an samu haƙiƙanin istiqama a wajen ka daidaituwa in kana nema abu a wajen Allah tabaraka wa ta'ala yace shine as-sadat neman shiriya waye isabatu fi jami'il aqwal shine ka samu dacewa a cikin dukkan maganganunka wal a'mal da ayyukanka wal maqasid da abin da ka nufa kallazi yarma ila gardin faysibuhu kaman wanda yake nufin ya jefa wani abu zuwa ga wani zuwa ga wani abin da yake nufi sai ya samu abin وفي الحديث أبا تكين حديثي أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا النبي صلى الله عليه وسلم سبت على ريش يا أمر سيدنا علي أن يسأل الله الصلاة يروكي الله باشي داتي والهدى دشريع وقال له سيتي مسا اذكر بالسداد تسديدك السهم كنيمي كتنا شريع neman daidai kamar yadda za ka daidaita takobi ko abin sakawa da ka saka wani abu na da ya kasance ka kafa shi wa bil huda hidayatuka tariq sannan da shiriyarka wanda ita ce shiriya wato neman hanyar gaskiya kenan wanda za ta kai ka zuwa ga Allah tabaraka ta'ala to a wannan wajen yana gaya maka cewa asalin abin da ake nema shine daidaituwa a cikin hanyar Allah tabaraka ta'ala ka zama daidai ka samu istiqama a cikin hanyar Allah sai ce wannan shine zai jawo ka iya dacewa a cikin maganganunka duk maganar da zaka yi fi jami'il aqwal dukkan maganganunka ya zama sun dace zaka samu lada ma kana iya yin daidai cikin magananka duk abin da zaka faɗa saboda haka da kake neman girma wajen Allah da shi yace la tulibul izza ladal khalqi bila ta'azzuzin inda malikin lawala to ba za ka samu girma wajen Allah nan ba sai ka samu as-sadad fil aqwal sai ka samu daidaito a cikin maganganunka ka samu tsayuwa a ciki kar yau ka faɗi abu kaza gobe ka faɗi abu kaza jibi ka faɗi wani abu daban har ka dawo a cikin mutane a ce wane ne ya faɗa sai a ce kai wane ko ba haka ba akwai mutumin da zai koma haka saboda bashi da istiqama a cikin maganarsa sai ya dawo in yayi magana ma sai a ce ka wane ne ina ya faɗa eh wane ne ya faɗa wane kamar maganganu sa ne kawai da ya saba saboda duk abun da ya faɗa babu istiqama ciki in yace maka zan yi abu kaza lokaci kaza to kai yana faɗa ma kana karyata shi lokacin da yake faɗa ni kai ma baka yarda ba kuma shi ma bai yarda ba saboda ba zai yi ba ya rasa istiqama to sai ka samu wannan tsayuwa din in kai magana a ga cewa eh lalle yanda ka faɗa din haka zaka aikata iya kokarin ka zaka yi sannan wala amal da cikin ayyukanka nan ma sai ka samu istiqama ka iya tsayuwa cikin aikin da ka saka kanka a kai ayyukan ibada ne ayyukan da ba na ibada bane ko ma menene a ga ka tsaya cikin aikin ba kana yi kana lankwashewa ba ba kana yi kana denawa ba to daga nan baka samu daidaito cikin aiki ba idan ba za ka iya tsayuwa a cikin sa ba baka samu istiqama ba sannan a samu maqasid manufa a samu manufa a wajenka kai da kake so Allah ya baka girma daga wajen daga wajensa to dole sai ka samu manufa ya zama kana da manufa na abin da kake yi akwai abin da kake nufi amma za ka samu wani ya zo yana rayuwa a duniya in ka tambaye shi me yake yi shi ma bai sani ba bashi da wata manufa to dole a samu manufan abin da kake duk abin da kake ciki ya zama kana da manufa kuma dole ya dama kana da wasila ba akwai wasa'il da za ka hau wanda su ne za su kai ka zuwa ga wannan manufan naka ba mamaki bane yanzu a ga ai za ka ga yanzu misali nan gaba kaɗan lokacin noma ne ya yi kusa za ka mutum ya tafi gwanarsa ya je ya yi ya yi menene ake cewa don gyaran nan ya yi sassabe bayan ya yi sassabe ya kai taki ko sai dai ka taki je sassabe ya gyaggyara wannan ne nan ne inda zai je ka ga ba nan bane ana tafe zai zo ya yi huda ya yi noma a yi shuka a yi wane ne a yi noman farko a yi rage a yi waye a sa taki duk zai yi waɗannan abubuwan amma inda yake so ya isa shine randa wannan abincin ya nuna bayan ya nuna aka girbe shi aka aka aka sussuke shi aka dauko muna aka kawo masa gida nan ma dai ya kai inji ne yayi menene har dai ya isa zuwa ga cikin bakin sa randa zai tauna ya hade to nan ne ya isa inda yake son zuwa amma da na abubuwan da yake gaba ɗaya ba su bane su dai kawai tsani ne na inda yake so ya je to kai da kake so ka samu daidaito a wajen Allah tabaraka wa ta'ala komai na rayuwar ka ya zama ko manufa a ciki ka tashi gari ya waye kai ma baka san me za ka yi ba ko kuma kana yi amma ba manufa a ciki baka da wata manufa a cikin yi wani me za ka yi abu kaza ne kama baka san me za ka yi ba to kaga ka rasa istiqama kenan baka san ma inda za ka je ba wani na kana abu kaza me za ka yi kai baka sani ba kawai ka tashi ka kana yi ne inna lillahi inna ilaihi raji'un in mutum ya koma haka kaga ya zama shi ne kenan dole ya zama duk abin da kake yi akwai manufa akwai inda kake so ka yi ta ba kawai kana yin sa a take bane yace kallazi yarmi ila gardin fayusib fayusibahu kaman wanda yake jefa kibiyan sa zuwa ga wani wajen da yake so ya nufa kuma har ya samu to ana neman wanda yake neman girma wajen Allah tabaraka wa ta'ala dole sai ya samu manufa cikin aikin da yake yi kowane irin aiki ne sannan yace hadisi ya zo na annabi sallallahu alaihi wasallama annabi sallallahu alaihi wasallama ya umarci sayyidina ali ya roki Allah ya roki Allah ya bashi tsayuwa akan abin da yake yi kowane iri ne sannan Allah ya bashi shiriya yace ka roki Allah ya baka tsayuwa cikin aiki kamar yanda za a tsayi da takobi kaga ba zai motsa ba ko ya tsaya kyak in aka aka aka riga aka saka shi ko kuma kamar yanda za a tsayi da wata gofa ne an saka ta ta zauna kyak yadda ba za ta jijjiga ba to ka roki Allah ya baka tsayuwa irin wannan ya baka istiqama irin wannan yanda baka rawa baka jijjiga idan kana gidan musulunci ya zama ayyukan musulunci nan kana yin su babu rawa babu jijjiga sai Allah ya baka girma daga wajen sa amma ayyukan ibada na birilla ma kana ta jijjigawa ka ga gar tsayuwa dar ka yi su salloli guda biyar ne aka dora maka watakila sai kai wata baka samu salloli guda biyar ne a jami'i ba ko wani ya wuce watan ma bai yi guda biyar ne a jami'i ba kaga magana istiqama kan babu kenan to a ce ka wuce wajen ka shiga ma cikin ahalul lahi kana cikin bayan Allah masu zikirin Allah ga lazirin sabi ga nema ga wazifa ga zikirin juma'a sai a yi watanni baka yi wazifa a jami'i ba sai a yi watanni baka yi lazimi a lokacinsa ba sai a yi watanni baka yi baka yi zikirin juma'a a lokacin zikirin juma'a ba kuma kana neman girma ya za a iya samu dole sai ka iya tsayawa cikin wannan ayyuka shine ka yarda da Allah ne nan zai kanu rabbuna Allah summa istaqamu ka ta Allah ne ubangiji ka kuma ka tsaya cikin aiki sannan bayan nan sai ka roki Allah kuma ya baka shiriya wa bil huda hidayatika tariq ka roki Allah ya baka shiriya shiriyar da zaka hau kan hanyar sa ka samu dacewa zuwa ga bin hanyar Allah tabaraka ta'ala ba umma maki bane Allah ya baka tsayuwa cikin aiki kuma baka dace ka samu shiriya daga Allah ba zai yi yiwa ka tsaya cikin ayyukan kana yi amma ba dan Allah kake yi ba ka tsaya cikin ayyukan kana da manufa amma manufan naka ba Allah bane yanzu in na dage da abu iri kazan nan kaga ai in an zo za a yi abu to za a ce ni ne ai ba mai dagiya ko ba gaba ba wanda ya dage kama na saboda ka tunda dai in dai an zo za a yi abu to ni ni za a dauka ai na fi kowa dagewa ka ka dage amma da Allah ka dagewa ka dage ne saboda wani waje to ana so ya zama duk dagewar da za ka yi a cikin kowane aikinka ka dage saboda Allah za ka dage sannan kana neman Allah shiryar da kai saboda idan baka samu shirya daga Allah ba nan ne za ka kanka a cikin aikin har ka dawo kana cewa ai kai kafi kowa iyawa ko kai kafi kowa tsayawa in dai jam'i ne a anguwan nan akwai wanda ya kai ne ai in ban fita ba ma in ban fita ba ma ta sallar ma ba za a yi ba zuciya tana faɗa har bakin ya faɗa ai da'irar nan ne ne in ba na zuwa wazibar nan da'irar nan za ta mutu ni na tsaya don ba nan ni wani na ma wazibar za ta yi ai ni ne nake mutuwa kullum ran da aka ce an samu matsala sau ɗaya ko su biyu ban zo ba to babu maganar wazibar ku kaga shiriya kake nema amma kuma kana ganin kai ne tsayawar kan nan ne ya jawo ko da tsayawan naka ne ya jawo to kana neman shiriya daga Allah tabaraka ta'ala saboda Allah baka shiriya sai ka gane cewa wannan aikin Allah ne Allah ne yake aikin sa kai kawai dai makadir ne suka taho ta kanka aka kamar kai ne kake hankalinka a kwance ba za ka ji cewa kai ne ka kawo wannan shiriyan ba ka san Allah ne mai shiriya shi yake ba da shiriya a wanda ya ga dama da alqur'ani ya ce maka ihdinas siratal mustaqim kana neman Allah shi da kai hanya madaidaiciya to wannan shiryan da Allah ya baka ya mai da kai bawansa na gari kake aikata masa ibadan nan ganin damansa ne ya yoka haka da ya ga dama sai ya yi ka ba haka ba to sai ka samu wannan sannan sai ya ce wakila an ce innal istiqamata la yutiquha illa al-akabir li'anna khurujun 'an al-ma'budat wa mufarakati al-usul wal adat wal qiyam bayna yaday Allah ta'ala ala haqiqati as-sirr ولذلك قال صلى الله عليه وسلم استقيموا ولن تهسوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة ولا يحافظ على الوضوء إلا المؤمن إلا مؤمن yace har yanzu an ce a cikin ma'anar menene tsayuwar nan da aka fara kai tsayuwa ka tsaya saboda Allah tabaraka ta'ala da shi yace la tatlubu al-izza la al-kalki bila ta'azzuz inda malikin lawala kar ka nemi girma a wajen halittu ka nemi girma a wajen mamallakin su shine Allah tabaraka wa ta'ala karkai karkai kaga sai ka tsaya a fadar Allah sai Allah baka duk girman da kake yi sai yace to har yanzu a cikin ma'anansa yace an ce istiqama tsayuwa dogaro da Allah nan la yaziquha illa al-akabir ba wadanda suke iyawa sai manya manya a cikin bayin Allah su suke iya samu suke iya samu matsayin istiqama yace li'annaha khurujun 'ala al-ma'hudat saboda istiqama shine ka fita daga cikin dukkan wasu alƙawura wa mufaraqatil usul sannan ka bar abubuwan da sai zama sune asali wal adat da kuma al'ada wal qiyam bi idillah ta'ala ka tsaya a gaban Allah tabaaraka wa ta'ala ala haqiqati sirki kana ne haƙiƙanin gaskatawa walizalika qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda haka annabi ziyarin Allah subhanahu gare shi yace istaqimu ku daidaita walantu su amma ba za ku yi kida daidaita nan ba za ku iya ba wa'alamu ku sani anna khayra amalikum as-salah mafi alherin aiki ku shine sallah wala yuhafizu al-wudu illa al-mu'min ba wanda yake kiyaye alola sai dai mu'min sanan wajen kuma ya ga mana cewa istiqaman nan da aka ce ka daidaita ka iya tsayuwa cikin aiki wasu malaman suka ce ba wanda ya sai wannan abun sai wanda ya zama ci ya shiga cikin akabiru cikin manyan bayin Allah saboda ita istiqama shine fita daga dukkan wani alƙawari ba wani abu da kai alƙawarta wanda kai ba za ka saba shi ba inda ya saba Allah tabaraka ta'ala ka bar shi kawai kai fa ba wani alƙawari sai alƙawarin Allah shine ke wajenka sannan ba ruwanka da bibiyar asalin abu ba za ka ce ai asalin abun an yi yori saboda kaza kaza kaza kaza ba ruwanka da duba saboda kaza kaza dan Allah kawai za ka yi ba ka duba kaza kaza kai sannan ba ruwanka da duba al'ada ai abun kaza bai dace da yanayin mu ba bai dace da al'adar mu ba bai dace ba ruwanka da wannan kai dai ka tsaya a gaban Allah tabaraka ta'ala haƙiƙanin gaskata Allah kai duk abin da Allah ya ce a ci a yi kana yi ba ruwanka da waiwayawa ka leƙa ka gani ne kuma ka daidaita a ciki yace saboda wannan Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ku tsaya cikin ayyuka duka da za ku yi amma ba za ku iya ba ku tsaya amma ba za ku iya ba saboda me dole za ka kasa saboda adam yana da kasawa to tunda da ka kasa kana da kasawa to in kasa wannan ta samu ka kasa kaɗan kar ka kasa da yawa a haka haka Allah ya taimake ka ka daina kasawa ne sannan annabi sallallahu alaihi wasallam yace mafificin aikin ku ko ayyukan ku shine sallah mafificin aiki shine sallah mutum duk abin da zai gina bayan sallah ne idan bai tsaya akan sallah ba to aikinsa dubacecce ne إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون Allah ya mana cewa ita sallah tana hana alfasha da abunki shine abu na farko da zaka tsaya a kansa awwalu ma yuhasibu bil abdi yawm al qiyamah as salah farko abun da za ka duba cikin kayan kana dan al qiyama shine sallah to wannan sallar ita ce abu na farko saboda al musalli yunaji rabbah mai sallah yana ganawa ne da ubangijinsa saboda shi ne abu na farko da zaka tsaya ka gyara shi ka kawo ta yadda ake neman ta ka zo da ita yadda ake son ta ita wannan sallah din kana yin ta yadda ake nema to bayan ka kawo sallah yadda ake so sannan ba mai kiyaye alwala kuma sai mumini kaga wannan ba kowa ba kenan ya zama kullum yana tare da alwalarsa sai mumini ne zai iya yin wannan amma kiyaye sallah kam shine abu na farko da za a duba cikin aikinka saboda ka duk mutumin da ya zama tijjiya ne dan faila to ba wani makamin da zai ratsa shi ya ce shi yanzu ya yi so wurin da ya ga kawai ba zai yi sallah ba babu wannan wajen a cikin tijjaniya da faila babu wannan wurin wajen da zai mutum zai ce ya yi za yana ga ba sai ya yi sallah ba kawai kairu kairu amalikum as-salah haka ne sallallahu alaihi wasallam mabibicin aiki a cikin ayyukan ku shine sallah to ya za a yi kai da ka hau babban makami ka wuce dukkan makamatu ka kai na ƙarshe hawan ƙarshe sai ta kuma ka dawo ka faɗo ka dawo gidan makamu da islami ma ka gagare yinsa ai ba zai yi ba mai sallah fa yana ganawa da ubangiji sani kai arifi masanin Allah ka san wane ne mai sallan nan ba ka san wane ne mai sallah sannan kana jin daɗin munajatin din da kake da Allah tabaraka ta'ala ta saboda haka ba za ka wuce nan ba ba za a taba cewa gashi kai yau kai kana jin cewa ba sai an gabatar da sallah ba babu ai sallah kan ita za ka yi ma saboda ka samu wannan dadin munajatin da ake samu a ciki annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wajilat qurratu aini fi salati an sanya min sanyi idanu yana jin dadi na a cikin sallah saboda lokacin da ka zo kana sallah ai ka tafi waka nan ka tafi munajati da Allah tabaraka wa ta'ala sai dai in ka dawo wanda ya san Allah tabaraka wa ta'ala haka ake sallar sa ta koma lokacin da ka zo kana sallah to baka na ai sai dai in ka dawo mun sani ko an gane lokacin da ka zo kana sallah ka tafi murajati Allah tabaraka ta'ala sai dai in ka dawo wannan shine arifi ai wanda sai Allah haka yake lokacin da ka zo ka tsaya kai kabbara kace Allahu akbar ka fara karatu ka karanta Fatiha ka karanta sura shikenan har ka isa inda ake neman ka to fa a lokacin nan fa ba ka jin komi ba kowa lokacin da za ka yi kafarar nan wato ba komi ba kowa ba ka ganin komi ba ka ganin kowa Allahu akbar za ka ce Allah ne mai girma duk wani abun da ba Allah ba ba ka ganin sa ba a matsayin abu balle ka ga girmansa ka ce Allah ne mai girma to in kai in kai wannan cewar Allah ne mai girma a cikin sallar taga ka tabbatar da girma Allah tabaraka wa ta'ala to daga wannan lokacin fa ba ka jin ma cewar gasuwa ne a gefenka ga su kaza baka yi kaza ba za ka yi kaza za ka yi kaza duk kamanta wannan wannan shine sallar masanin Allah shi ba ya ji sai ya yi sallama ne zai dawo shi ya yi sallama ne ke dawo saboda yana jin daɗin munajati da Allah kai ne yanzu wani babba ya saka a gaba kuna magana da Allah zaka yana tuna abubuwan ka yanzu ka yi kaza yanzu baka yi kaza ba yanzu kana abu kaza har ba zaka tuna wannan ba duk ka manta ai to wai kana gaban Allah amma kuma kana tunani tunani tunani kana cewa abu kaza abu kaza kaga wanda ya san Allah ba zai yi wannan ba wanda ya san Allah tabaraka wa ta'ala in yazo yana sallah ya sani cewa a gaban Allah yake a gaban Allah yake saboda haka ba zai tuno ba shi za irin wannan sai na Umar radiyallahu an da aka soke shi da wuka aka ce za a cire ce zai jira fiye za a cire abinda za a yi kawai abin sai ya shiga sallah in ya shiga sallah sai ya zo za a yi wukan ma bai ji ba ai baya ne ya riga ya tafi ai ya tafi ganawa da Allah sai kuma ya tafi kan shi kenan sai a yi bai ji ba kawai kuma haka ake yi haka sabani sallallahu alaihi wasallam suke in suna sallah haka suke ji abdullahi bin zaid an zo ana ana ana fada ana kakkashe mutane yana sallah na gefen sa da ko ina duwan kashe su shi bai sani ba sai da ya sallama sai ga ba kowa ashe duk kashe su aka bai ji ba shi sallah yake to wannan shi ake fara sannan ba mai kiyaye alola kuma sai mumini wanda za ka kullum yana zaune a cikin tsarkinsa yana cikin alwalatu mumini ne zai wannan wanda bai samu makamul imani ba ba zai iya yi ba saboda haka sai ka ga bayan Allah na gari kullum suna cikin ganawa da Allah sannan kuma suna cikin rike da alwalarsu ba sa bari tana karewa ma za su sake kulla wata shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa bilal inni samitu kashfan alayka amami fil jannah naji motsin takalminka a gabana a cikin aljanna a wani a wani ruwan hadisin ya ce lima sabakta na iya aljannati ya bilal ya aka yi kari zamu zuwa aljanna ne ya kai bilal ya ce rasulullah ni dai ba abin da nake yi sai dai in nayi tsarki zan yi alola in na bila ta halatta a lokacin zan yi na bila kaga ma'ana bai taba zama babu zargi ba bai taba zama babu alola ba wannan yake yi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji shi a gaba a gidan aljanna to saboda haka in ga mutum ya rike alola to mumini ne wannan ma wannan duk yanayi ne da zai jawo ka samu istiqama da Allah tabaraka ta'ala wa qala al-wasiti rahimahullahu ta'ala al-qaslat allati biha kamalat al-mahasin wa bi faqdiha qubihat al-mahasin al-istiqama imam al-wasiti Allah masarama yace al-qaslat allati biha kamalat al-mahasin wato kyakkyawan hali halin da da shine ake cika kyawawan halaye wa bi faqdiha qubihat al-mahasin wanda da shi ne kuma ake rasa ake halaye suke baci ya ce al'istigama su shi ne istigama daidaito a cikin aiki ka iya tsayawa a cikin aikin da kake sannan ya ce al'istigama su tsalabul ikamata ala tauhid sun ma'ala ala istizamatul uhudi wa hibzul hududi min haƙƙi tabaraka wa ta'ala ya ce al'istigama abinda ake nufi da istigama shi ne talabul iqamati ala tauhid ka iya tsayawa akan tauhidi summa ala al-istizamati al-uhud sannan ka iya dawwama akan alƙawuran da ka dauka wa hibzul hudud da kuma kiyaye iyakoki min al-haqqi tabaaraka ta'ala daga Allah madaukakin sarki wannan shine istiqama yace na ɗaya shine iqamatu ala tauhid ka dogara ka iya tsayuwa akan tauhidi tauhidi shine me ka faɗi la ilaha illallah muhammadur rasulullah ba shine tauhidi ba ka shaidawa wurin gaskiya sai Allah ka da ni sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne to ka iya tsayuwa a cikin wannan ko baka tsaya ba ka samu tsayuwa wannan ko baka tsaya ba ba umma baki bane ka faɗi la ilaha illallah muhammadur rasulullah amma babu istiqama babu istiqama baka daidaita ciki ba in ka ce la ilaha illallah ma'anarsa ai ba wanda ya sai komi ba mai yin komai sai Allah tabaraka wa ta'ala haka ne ko ba wanda ya sai komi sai Allah tabaraka wa ta'ala ne zai yi ba wani mai tasiri ba wani mai iya yin komai Allah ne zai yi amma sai ka dawo kana ganin mutane ne suke yi ba Allah ba wane yayi wane yayi wane yana yi wane yana abu kaza ne abu kaza to kaga ba samu istiqama ba a cikin tauhidin ka sannan da kace Muhammadu Rasulullah kawai la ilaha illa Muhammadu Rasulullah shine bayan ba mai iya yin wani abu sai Allah to ta ina ake samu abun Allah ta hannun Annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wasallam saboda haka abun da yake cika imanin ka shine yarda da Annabi sallallahu alaihi wasallam da da cewar duk abin da ake nema ta a hannun Allah ake so a karba to a hannun Annabi sallallahu alaihi wasallam za a karba duk abin da ake so Allah ya bayar to a hannun Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam za a karba abu ka ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah ka tsaya cikin wannan amma wanda ya faɗi la ilaha illallah muhammadu rasulullah sai ya dawo a wajen da zai tsaya ya samu istiqama a cikin tauhidinsa sai ce to aikin an ce la ilaha illallah babu wanda da gaskiya sai Allah ba mai komai sai Allah ba wanda zai baka sai Allah ba wanda zai hana ka sai Allah ba wanda zai maka komai sai Allah haka ne to a garin tsayawa a cikin tauhidin nan sai ya rena annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam sai ya mummunan magana wa annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce annabi ma ba komai ba ya samu istigama kaga ya zame kenan ya zame kenan ya ce wai yana gyaran tauhidi amma garin gyaran tauhidin ya bata komin sa ya bata a garin gyaran tauhidi ya bata saboda tauhidin wanda ya san da kai Allah ne mai yin komai shi annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam shi sanar da kai to dole ka tsayar da Ali sallallahu alaihi a matsayinsa da Allah ya bashi wanda ba ba wanda ya san wannan matsayin sai Allah kuma ka tsaya a kai cewa Allah ne mai yin komai amma ta ina ta hannun Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam Allah ke yi ka daidaita a cikin haka amma lokacin da kace la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai kace sai aka ce maka to ya annabi sallallahu alaihi wasallam yana ba da kyautan aljanna ai annabi sallallahu alaihi wasallam zai ce wani dan aljanna ne ai annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi abu kaza zai yi abu kaza sai ka ce kai annabi na fahimu mutum ne kaman kowa ba ka da la la la muzulla da kamar Allah ka yadda kaga akwai tambaya ciki dan da ka yadda ina ka ce annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi abu kaza to ba za ka damu ba har a zo kuma ce annabi sallallahu alaihi wasallam ai zai taimake ka a duniya zai taimake ka a lahira sai ka ce ai kai ka gane tauhidinka tauhidinka yana da kyau saboda haka annabi ma ba zai maka ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kaga ba samu iqama ala tauhid ba dan da ka samu tsayuwa cikin tauhidi sai ka gane komi Allah ne yake yi amma silan bayi zuwa ga Allah annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam shine kofar Allah in kana so ka samu Allah to sai ka biyo ta hannun annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qul kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah duk wanda yake neman Allah ta hannun annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya samu Allah to kaga sai ka samu tsayuwa cikin wannan tauhidi ba irin tauhidin yan kungiya ba tauhidin yan kungiya shirme ne shirme ne tauhidin yan kungiya saboda sun faɗi la ilaha illallah muhammadu rasulullah ba su yadda ba sun faɗa ba su yadda ba saboda me sun kawo bidiyoyi a cikin tauhidin sun bada shi sun bada tauhidin suka ce in ka ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah baka zama musulmi ba haka suka faɗa sai ka yi imani da tauhidul uluhiyya da tauhidul rububiyya da tauhidul asma wa sifat in baka yi imani da wannan tauhidin nasu ba baka zama musulmi ba kuma wannan magana muna faɗa muna maimaitawa a ina ne aka ce wani yazo zai musulunta a hannun annabi sallallahu alaihi wasallam yace sai ka yi imani da uluhiyya da rububiyya da asma wa sifat kafin ka musulunta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ayu umiru an qatilan nasa hatta shahadu an la ilaha illallah an umarce ni yaƙi mutane sai sun bari la ilaha illallah ba sai sun bari uluhiyya da rububiyya da asma wa sifat ba sannan ka gane Allah shine mahalicci shine ma'anar tauhidin ai Allah shine mai sama shine mai kasa shine mai komi sannan Allah yana ko ina huwa al-awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin Allah shine na farko na farkon da bashi da farko shi ne na ƙarshe na ƙarshen da bashi da ƙarshe shi ne a bayyane shi ne a ɓoye sai ka gane wannan duka a cikin daurinka to dan kungiya sai ya ce a shi a tauhidin sa ya gane Allah shine ubangijin sa amma Allah a yanda ya gane shi yana sama yace yace ga shi alqur'ani ya fada ar-rahmanu 'alal arshi sawa Allah ya daidaita kan al'arshi shi a tauhidin sa kenan saboda haka Allah yana can a sama kan al'arshi yana zaune to kaga wannan yin tauhidin nasa da zai gyara ba wai tauhidin da zai gyara dai ba su ce za su fito su gyaran tauhidi ba to wai tauhidin da za su gyara kenan Allah yana sama Ar-Rahmanu ai sunan Allah ne na sadawa me yasa ba ce Allahu ba ba ce Allahu al-Arshi tawa bai Ar-Rahmanu aka ce Ar-Rahmanu aka ce suna ne na sadawa kuma duk abinda ba abin da nake so a gane anan duk abinda ba sama ba kasa ba al-Arshi ne duk abinda ba sama ba kasa ba al-Arshi ne wannan wajen to in kace Allah yana kan al-Arshi al-Arshi na sama ne kenan na'am Allah na kara arshi arshi a sama yake a wata sama to na'am Allah yana kara arshi arshi yana sama to wata sama sama ta daya ko sama ta biyu ko sama ta uku ko sama ta hudu ko ta biyar ko ta shida ko ta bakwai a wata sama al'arshi yake eh ayan nabi sallallahu alaihi wasallam ya ji Isra'ila miraji ko an gaya mana zamban duka a sama da bakwai samu annabi Ibrahim alaihi salam an ce ya samu al'arshi a sama da bakwai kaga kaga kaga wahalar da kanka zaka yi kai imani da tauhidin na gungiya tauhidin sa shi ne kawai in ka karanta ga shi nan alqur'ani ya ga maka faha ma anzalna alayka alqur'ana tashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqa al-arda was samawati al-ula kaji ko tanzilan mimman khalaqa al-arda was samawati al-ula kaji an gama da sammai da kasan duka sai aka ce kuma ar-rahmanu ala arshi sawa ba sama ba kasa ba kenan ko tunda an kawo sama ai wannan alqur'ani ya sauko ne daga wajen mai mimman kalakal arda wanda halicci kasai an gama da su was samawati ula da samai madaukakan nan ma dushi halice su wane ne shi shine ar-rahmanu ala al-arshi sawaya da yake kan al-arshi to malamai suka ce mana al-arshi nan shine abun da ba sama ba kasa ba shine al-arshi in ka ce a sama al-arshi yake Allah ya daidaita kan al-arshi a sama ka fito ka faɗa wata sama ne a sama ta ɗaya ne ko sama ta biyu ko a wajen sama ne a ciki a cikin zamban an lissafa zamban duka ai ko ba inda aka ce gashi Allah na sama ta kaza da al'arshin sauri wannan tauhidin nasu shi ne za su ce za su yara shi za su yara a cikinsa tauhidin da yake ganin Allah jiki malaman su wasu ka ce wai Allah jiki ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'un suka ce yana kan al'arshi akan al'arshin yana zaune ma akan kujera mala'iku har ƙaran kujeru suke ji tana ƙi Allah na zuna ka al'ashi har suna jin wai ga yadda wai abu yake wai wai yana nauyi wai inna lillahi inna raji suka ce a kan al'arshin har su fesun hanyi an ware wani waje na kuma yin da annabi ne zai zauna wai inna lillahi inna raji a kan al'arshi kuma yace zai gyara tauhidi wannan ne tauhidi da zaka gyara me zaka gyara a cikin wannan ba cikakken tauhidi zaka gyara tauhidi me zaka gyara wannan ka ci ga Allah Allah ka mari shi jiki bayin Allah na gari suka ce duk abin da Allah ya faɗa ka yarda ka yarda ake nema sannan kuma dole ka kai tawili dole ka ga tawili amma namu ya shi ba tawili a fassara qur'ani yadda yazo babu tawili kawai Allah ya ce yadullahi fawqa aydihim ko hannun Allah sai Allah ce shi Allah yana da hannu to da Allah zaka sa a ranka hannun Allah irin hannun kan nan ne irin wannan hannun naka zaka saka shine hannun Allah to wani wajen ya ce balle dahu mafsuda tani hannayensa guda biyu ne ya bude su ko a wani wajen ya ce mi ya ce bayan yana da hannu ma ya ce yau mai shirabu an saƙin ran da zai daga ƙwabirinsa zai daga sarangalinsa sai a kira su su yi su jira ba su yi ba yau mai shirabu an saƙin yau da wanda su judi falasa biyu sai ka ce Allah yana da makin kyama yana da kama kenan in kama da Allah jiki ai wala za ka sha ta mazu wajen su Allah jiki ne ai wannan ne da yin da za ka gyara me za ka yara a cikin wannan tauhidi lalatacce yin tauhidi ma irinsa ka mai da Allah jiki to in ka gama karatun duka ka karanta ta ko ina sai ka ji a wani wajen Allah ya ce kullu shay'in halikun illa wajha komi zai halaka komi zai halaka illa wajha me wajhu fiska ko to to Allah ya fasara dan kungiya nan wajen a fasara shi kullu shay'in halikun illa wajha komi zai halaka sai fiska to za ta saura tunda yana da fiska ai za a rasa hannun nasa inna lillahi wa subhanallah wannan irin magana su ne za a rasa kafan nasa za a rasa sauran abubuwan da aka ce yana da shi amma da Allah jiki masu ta jisimin Allah nan wasu da su fito ce za su gyara maka tauhidi ku dawo ku gane Allah shine ma da ci tukunna ku daina mai da shi jiki tukunna kafin ku gyara shi ku gyara tauhidi saboda haka al-iqamatu ala tauhid ka tsaya akan tauhidin nan ka gane Allah shine ubangijinka shine yace a yace laisa kamislihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir ba abun da yake kama da Allah tabaaraka wa ta'ala Allah kuma mai ji ne mai gani duk ran da ka ji a ranka an ce Allah yana da hannu kana jin hannun irin naka nan ne ko Allah yana da kafa kana jin kafan irin naka nan ne Allah yana da fiska irin fiskan kan nan ne tajribi ayuna yana da idanu ayyar akan idanunsa kaji idanun irin naka ne to ka rasa tauhidi babu tauhidi tauhidi ya lalace laisa kamithlihi shay'un duk wani shay da kaje na kama da Allah to baka Allah jawa duk abin da kaji a ranka wai Allah kaman kaza yake ai to shikenan ba haka Allah yake ba wa huwa as-sami'ul basir kuma yana ji yana gani ba da ji da kunne ba ba gani da idanu ba kai ma dai Allah ya ara maka irin wannan ya kaje jan arifai sai su gaya maka masana Allah su je kai ma Allah ya ara maka ji da gani kuma ba ji da da kunne ba ba da idanu ba ko ko ba to ko ba kai sai mu yanzu mutum ce yana jin yunwa ta ina ji ta kunne ya jin yunwa kenan ta kunne ya ji yunwa nake ji ko ba fara to ya kai ka ji yunwa bayan ga yunwa sai ji zai je ba ga masa ta ina ji shi ta kunne za ka zaka rada masa cikin kunne ya kace kana jin bayan gari ko kana jin yunwa ta kunne za ka ga masa to kai ma dan adam kake iya shiga wannan yanayin na gani a gaba na akai ka gani wata kuma wadai da nuka gani ba amma ka gani to saboda haka Allah yana ji yana gani amma karka siffanta Allah da halittunsa laysa ka mislihi shay'un huwa samiul basir Allah yana ji yana gani wannan tauhidin sai ka tsaya akan sa yayi kyau kafin ka samu abu in kana nema Allah baka amma in kai tauhidin yan kungiya ka mai da Allah ka jiki kana masa kallon wani abu ne tarare a sama yana can yana zaune to ka sha wahala kai da Allah yana ko ina yana ji yana gani ta yanda kai ba za ka iya ganewa ba shikenan hankalin kai kwanta ka samu zaman lafiya ai hadisi ya ce ubangijinmu yana sauka idan asuba ta mado yana saukowa yana cewa ina mai bukata ya roƙe ni na amsa masa ina mai damuwa ya faɗi damuwa in biya masa to yanzu Allah idan ka yarda da tauhidin nan kungiya da yace shi ya gane Allah nan Allah yana saukowa da asuba asuban ina kenan asuban ina na Najeriya ko na Niger ko na Kamaru wace asuba ko na America ashe ya rinka je ka kada ke nan ina lillahi wannan rajo ko ba ga ba ya rinka je ka kada ke nan to saboda ka za a ce maka za a gyara tauhidi ba wani tauhidin da za a gyara za mu facece ne tauhidin nan facece ne wannan facecen tauhidi ne tauhidin gaskiya gam shine ka san la ilaha illallah muhammadur rasulullah kuma ka san Allah yana koyina Allah ne mai yin komai inna Allah ala kulli shay'in qadir nan ma ala kulli shay'in yace maka akan kowane shay qudratullahi ne akan komai ba wani bane wani yazo yana magana yana cewa wai wai dan dabiqa dan tijaniya wai wasu na nuna Allah a cikin maganarsa wannan shirkan wannan kafircin za su yake shi sai inda kabin su ya kare wai yan dabiqa suna nuna Allah ka ji rashin hankali kaga wannan babu hankali a ciki suna nuna Allah to suna nuna Allah ba ga Allah sun je suna bauta masa ba a gidan wace zawiya kaje kaga an ce ga Allah nan an nuna shi gashi nan gangama an ana ta kallon sa ana bauta masa ka taba gani an yi ka taba gani an yi wannan akwai karatun da in baka san shi ba ka zauna baka sani ba kawai ka gura ya fi maka sauki amma kaje zaka shiga wahala zaka sha dan tauhidin ka na mai da Allah jikin ma ba zai samu ba dan tauhidin ka na mai da Allah jikin ma ba zai samu ba in ka shiga wannan wuri za a gama da kai ne Allah ya ce shi al'awwalu ne shi ne na farko ya ce shi al'akiru ne shi ne na ƙarshe ya ce shi al-zahiru ne a bayyane yake ya ce shi al-baɗin ne a boye yake ya za ka yi da wannan ka gaya mana ya Allah yake al-zahiru kai da baka nuna Allah to ya Allah yake al-zahiru gaya mana ya ce shi al-zahiru ne yana bayyane wa ma kunna ga'ibin Allah ce ban taɓa ɓuya ba to ya yake kenan ya yake ka ce an ce ana nuna Allah a ba a nuna Allah kada ba za ka nuna Allah ba Allah ya ce ma kunna gaibi ne za ka yi ba taba buya ba wata kilka ce la tudriku la basaruhu wa yudriku la basaruhu wa latiful kabir a idanu ne baya ganin sa to shikenan mun ji sai ka samu hadisi na Annabi sallallahu alaihi wasallam hadisul qudusi ne ba Allah ya ce wa bawa na yi rashin lafiya baka je ka gaishe ni ba ka ji ba Allah ya ce na yi rashin lafiya baka je ka gaishe ni ba na ji yunwa baka ciyar da ni ba sai bawa ya ce ya ubangijin bayi kana kana rashin lafiya ne ya ce yi ai wani ba shi da lafiya da ka je da ka same shi a wurina kai ka ce yana sama Allah to za ka yi da wannan hadisin da Allah wani ya yi rashin lafiya da ka je da ka same ni a wurinsa wani ya ji yunwa da ka ciyar da shi da za ka same ni to kace ai ya tattare yana can kan al'ashi ya zauna kaga kaga kaga tauhidi ya sha wahala to saboda haka in kana so ka samu istiqama ka samu tsayuwa cikin sha'anin Allah sai ka iya daidaito a cikin tauhidin ka ka iya tsayawa a cikin tauhidin nan in baka tsaya ba tauhidin ka ya zama na yan kungiya na kame kame yau Allah ya zama jiki yau ya sako kasa yau ya yi kaza yau ya suna masa kallon jikin nan to wallahi aikin ka lalacecce ne zai baci sai ka ji lahira kaga cewar ma tukunna ma baka san Allah ba ma ke sannan abu na biyu yace sun ma'alal istidamatul uhud ka tsaya akan alƙawarin da ka dauka kai alƙawari zaka bauta wa Allah zakaninka da Allah wannan kuma ana magana da tijjani dan faila ka ce ka karbi tijjaniya bayan kai alƙawarin musulunci kana cikin yi kai da tijjaniya kai alƙawari wa aku bil ahad innal ahada kana masulan kai alƙawari zaka bauta wa Allah a cikin wannan tafiya din sai ka ki ga alkawari ka dauka amma ba ka yi to in duk abin da kake nawa zai samu ba za ka yi ta bugawa ya ke ki samuwa saboda baka samu da goma a cikin alkawarin da ka dauka ba sannan in kana so Allah ya biya bukatunka sai ka samu hibzul hudud min haqqi tabaraka ta'ala sai ka kiyaye iyakokin Allah tilka hududullahi fala taqrabuha wannan iyakokin Allah ne karka ji kusa da wajen tilka hududullahi fala ta'taduha karka ketare iyakokin Allah to in kana neman girma da shi wace la tudrubul izza ladal khalqi bila ta'azzuz inda maliki la wala to in kana neman wannan girma in ka kiyaye iyakokin Allah to Allah zai baka to ya ga mace wannan shine istiqama na daya ka iya tsayuwa a cikin tauhidinka sannan ka iya dawwama a cikin alƙawuranka sannan ka iya kiyaye iyakokin Allah tabaraka wa ta'ala idan ka samu wannan to duk girman da kake nema ba su kane ma wajen halitta ba Allah tabaraka ta'ala zai baka kamar yadda shi yace la tudlibul izza ladal kalki karka nemi girma a wajen halittu bila ta'azzuzin inda maliki ba tare da ka nemi girma a wajen mahaliccin su ba mamallakin su ba la wala karka yi haka karka yi haka to insha Allah za mu dakata nan abinda makanta ne da Allah ba mu ladan sa abinda muka kuskure Allah gafarta mana lokacin da Muhammadu sallallahu alaihi wasallama Allah ya samu gane abinda shi yake so mu gane a cikin waɗannan baituka masu albarka albarkacin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama kowa da bukatar sa ta alkhairi Allah ya biya mana gaba daya waɗanda suke neman kaskanta darajar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama Allah ya walakanta su duniya da lahira Allah ya sa su gane in za su gane in ba za su gane ba Allah ya mana maganin su albarkacin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama da mujizarsa albarkacin shehu tijjani da karamarsa albarkacin shehu ibrahim da faidarsa albarkacin alkur'ani da ayoyinsa bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم